استغفر الله اني اتخذكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تمامه ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى الدين وبعد ينقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da muke gabatar da darussa daga cikin tafsirin alkur'ani mai girma yau muna lissafa goma ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari tara da alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar 2019 yau talata kenan tafsirinmu cikin suratul an'ami muke mun taso daga aya ta ɗaya mun doshi aya ta sha takwas Allah ya samu dace bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم walahu ma sakana fil laili wan nahari abinda ya natsu a cikin dare da abinda ya natsu a cikin wuni dunna Allah ne subhanahu wata'ala wato Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da wato is wato wato tasarrufinsa a cikin dukkan makhluqat nasa ko da daddare ne komi ya ɓuya yana a cikin duhu ya natsa kowa ya shiga ɗaki ya kwanta ko kuma ƙwari da suka nemi ramukan su suka shiga suka ɓuya ko ma menene daga cikin abubuwan da aka halitta wanda suka natsa to kariyansa da saninsa da sanin halin da yake ciki da kulawa da shi duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yake sarrafar da shi yadda ya ga dama wa huwa sami'u shine mai ji al'alimu mai jin duk abin da bawansa yake ciki al'alimu masani da dukkan halin da bawansa yake ciki yau ko da a ce anguwan nan ne aka ce an baka lura da halin da take ciki daren yau kowa ka san wani irin rayuwa yayi yaya kwanciyar hankalinsa tsaronsa lafiyarsa aiki ka samu tashin hankali ko baka samu ba na san ko masu mulkin da akan ba su anguwa a ce menene an ce masa yau kare ya bacci saboda damu mutanen anguwansa cikin dare ya tabbatar da cewa kowa yana zaune lafiya kowa yana cikin natsuwa duk damuwan da ta taso marar lafiya ne a'a wata ce za ta aiwo da daddare a menene zai faru a ce shi ne zai kula da wannan ka san ya samu babban aiki to shine Allah subhanahu wataala yake nuna mana girman kudurarsa a ce duk faɗin duniyan nan da duk abin da yake cikinta sama da ƙasa kuma ma banda duniya haddasa mai har ƙasa dare da rana duk abin da ya samu ya natsa ko bai natsa ba a cikin dare cikin rana duk Allah subhanahu wataala shi yake kula da shi wannan yana nuna maka girman kudurar Allah na'am قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين نعم قل كسي موسى أغير الله yanzu wani Allahn kuke nufin attafizu in riƙe shi waliyan majibancin al'amari na? ya zamanto na dangana dukkan rayuwa na lafiya na ci na sha na kwanciyar hankali na a gare shi bayan na san faɗirar samawati wal arzi Allah shi ne wanda ya shimfiɗa sammai ya shimfiɗa ƙasai wa huwa yuqimu kuma shi Allah shi ke ciyar da bayinsa wala yul'amu ba a ciyar da shi shi yake ba da arziki yake raba arziki shi ba wanda yake baki shi ne mai arzikin shi ya ƙirƙiri arzikin shi ya samar da arziki shi yake ƙaran arzikin kuma in dangana da wani wanda ba wannan ba kulka gaya musu ka ce inni umirtu an akuna awwala man aslama ni kan gaskiya an umarce ni in zama ni ne farkon wanda ya miƙa wuyansa ga ga bauta na wannan mahalicin waɗannan abubuwa wanda yake sarrafa waɗannan abubuwa shi aka ce in zama ni ne na farko a cikin al'umma wato shi manzo shi ne farkon muminin al'ummansa wala takunanna Allah subhanahu wata'ala ya ce kar kasance minal mushrikina daga cikin waɗanda suke tara Allah da wani amma a wata a wani lafazi aka ce wato shi ma a cikin sa akwai idmarul qawli akwai boye wani fadi cewa wato wakilani sai aka ce mun wala takunan na karka kasance minal mushrikina daga cikin masu tara Allah da wani na'am قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل كجاء موسى كتير إني أخاف إن أجل قولي إن عصيت ربي idan na saba wa ubangiji na na irin wannan umarni nasa to ina jin tsoron azaba yaumin azaban wata rana azimin wadda take mai girma ita ce ranar tashin alkiyama ni kaina ina tsoron ranan balle wani نعم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم نعم من يصرف عنه wanda duk aka juyar masa da wannan azaba ga barinsa yau mai izin a ranar kiyama a ce ka je filin kiyama a gama hisabi a ce ka tafi aljanna ka je ka shiga aljanna ka zauna lafiya to wanda duk ya samu wannan kai wa qadar rahimahu Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya samu dukkan rahaman da yake nema wazalika samun tsira daga azaban wannan rana huwal fawzul mubinu shine rabbanta wanda yake mabayyani na'am وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسك الله بضر إذن الله سبحانه وتعالى يتعفيك دوة شوتا فلا كاشف له إلا هو ba me yayi maka wannan cutar sai Allah sai a gama kame kamin gumakan duniyan nan gaba daya ba abin da suka tabuka maka sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo warkewanka sai ka warke shi yasa mafi yawanci komi ƙaryar mutum na bautan gumaka daga lokacin da cuta ya same shi sai ka ji baya kiran sunan gumaka sai wayyo Allah wayyo Allah yake faɗa ya sake ƙarya ya kama gaskiya wa in yamsaska bi khairin idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tafe ka da wani alheri wa huwa shi Allah nan kadirun dama shi mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai yana daga cikin ikonsa akwai samar da alheri ga mutum akwai kuma in ya ga dama ya samar da cuta gare shi kuma akwai yaye cutan ga barin mutum nan وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر Allah shine marin jayi fauka ibadihi a birbishin bayansa shi yake mallakar su yake da kahariya a kansu yanda yake so su yi dole haka suke yi huwa al-hakimu shine wanda yake mai hikima cikin aikinsa al-khabiru masanin koyayyen al'amarin bayansa
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون
Na'am, an ruwaito cewa manya-manyan kafiran Makka sun ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma nara ahadan yusaddiquka bima taqulu mu ba mu ga wani mutum ɗaya da yake gaskata ka abin da kake faɗa ba min amrin risala na al'amarin manzanci wala qarsa anna ankal yahuda wan nasara mun tambayi yahudawa da nasara game da labarinka shin abin da ka zo da shi gaskiya ne fa za'amu sai suka riya mana an laisa laka indahum zikru suka ce mu suka ce su a wurin su ba inda aka ambace ka wala sifatun babu wata sifan ka da aka ba su fa arina man yashhadu laka annaka rasulu to yanzu sai ka gaya mana wa zai maka shaida ka nuna mana wanda zai maka shaida cewa kai manzo ne mu ba mu yadda ba yahudu da nasara sun ce ba su ganka a cikin littattafansu ba babu kamata su kamar yadda kake riyawa shine sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya kul ka gaya musu kace ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne kan yafi girman shaida duka shaidu duk shaidu wane ne mafi girman su ne ka idan shaida kuke nema kul ka gaya musu kace Allahu Allah shine mafi girman duk wata shaida da ake nema ko to Allahu shahidun baini wa bainakum Allah shine shaida tsakanina da ku cewa abinda nazo da shi din nan gaskiya ne shi ne ya aiko ni wannan shi ne amsan da za ka ba su magana ta ƙare domin yahudawa munafinci suka yi suka ɓoye sufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda sun munafinci kafirai sun ki nuna musu gaskiya to ya gaya musu cewa dukkan ƙurewan shaida dai shi ne Allah to shi Allah shi ne shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alqur'ani qur'anu hadha alqur'ana an aiko min wannan alqur'ani aka min wahayinsa an yi min wahayinsa ne li unzirakum bihi don in gargaɗe ku da abin da yake cikin sa na wa'azozi in rinka karanta muku ina gaya muku abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ina gargaɗin ku wa man balaga ku da wanda duk wannan sako ya same shi duk ina gargaɗin ku ba sai wanda ya zo gabana ya ji ba da wanda ya zo gabana ya ji da wanda labari ya isa gare shi cewa na faɗa ko na karanta duk Allah ya ce in gargade ku ga baki ɗayan ku shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya ku isar mun ko aya daya falyuballighu shahidu minkum al-ghaib wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan wa rubba muballighin aw a min sami'in sau da yawa wanda aka kai masa sakon ya ji sai ya fi fahimtar abin da nake faɗa ko na koyar akan wanda ya ji gaba da gaba domin da yawa wanda za su ji wanda ba manya-manyan malamai ba cikin sahabbai za su ji aya su isar ma tabi'ai wanda sun manya-manyan malamai ne cikin tabi'ai su kuma su fassara musu manufar Allah da wannan aya ɗin yawwa to shine ma'anar rubba muballagin aw a min sami'in da yawa wanda shi ne aka isar masa shi baya nan aka aka aka, aka faɗi abu amma an isar masa shi kuma da yake yana da fiqhun istinbadi yayi istinbadi ya gaya maka abin da ayan take nufi saboda haka kamar yadda wasu daga cikin masu kane-kane na son zuciya daga cikin masu irin da'awoyi na zamani wanda suke cewa wai rawil hadisi adra bi matil hadisi wannan ƙarya ne rawil hadisi adra bi matil hadisi ba haka bane kare tabbat mutum ya dage cewa rawil hadisi adra bi matil hadisi to ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda راوي الحديث لا يمكن لا بالله بل ليس بلازم يمكن أن يكون يدري ما في الحديث وربما أن لا يكون لا يدري ما في الحديث sau da yawa marwaicin hadisi kamar yadda suke wai suna kokari ne tabbatar da fassarar sai dai wai in sahabi ya ruwaito hadisi abin da ya fahimta akan wannan hadisin da ya ruwaito wai ba wani wanda zai zo da wata fahimta kuma sabanin wannan wannan shi shige ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba muballagin aw a min sami'in da yawa wanda saƙon aka isar masa amma ya fi wanda ya ji saƙon fahimtar abin da saƙon ya ƙunsa wannan shi ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ba wai muna cewa wanda ya rawaito hadisi ba zai zama ya san madmunul hadisi bane a'a wanda ya rawaito hadisi rubbama yakunu ya'rifu madmunul hadisi ko kuma huwa a'rafu bi madmunul hadisi walakin laysa bi lazimi ba wai lallai bane sai ya zama sai iya fahimtansa kawai shine abin da manzon Allah yake nufi da wannan hadisi saboda wannan hadisi na manzon Allah bai ce haka to Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa kace in in gargade ku da kuke sauraro na da shi wa man balaga da wanda wannan sako ya isa gare shi man balaga hul qur'an min al arabi wal ajam ila yawm al qiyamah kamar yadda ibnu juzayyin yace wannan shaida ita ce mafi girman shaida cewa Allah shine mai shaida kamar shahid Allah sai sa aka ce shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa to wannan aya ita ce mafi girman akbar shahada fil qur'an al karim a innakum to ku ni shin kan ina tambayan ku lallai ku alifun istifham ne inna na ta haƙiƙi ne da tauhidi a innakum yanzu ku kun tabbata la tashhaduna kuna shaidawa anna ma Allah alihatun alihatan ukhra ku din ga na Allah Allah ne shaida ya ce shi kadai ne ya iso min ya ban sako na kawo ku da ga nawa shaidan ku ku kawo min yaqinin ku kuna da tabbacin yaqin anna ma Allah alihatan ukhra akwai wasu alloli tare da Allah in kuna da shi kuma ku kawo shaidan ku ai ku kawo shaidan ku ku kawo dalili tunda ni na kawo nawa shaidan kun ka ce musu la ashhadu ni dai ban shaida haka ba abinda kuke faɗan nan ƙarya ne ban shaida ba ban taɓa jin wani wanda ya tabbatar da hujja dalili karfafaffe cewa Allah yana da abokan tarayya ba babu kun ka gaya musu tunda babu kun sani to ka ce musu inna ma huwa ilahun wahidun Allah san ubangiji ne guda ɗaya baya da wani abokin tarayya shine makaɗaici shine ƙwaya ɗaya shine fardu shine sama shine abin nufi da bukata wa inna ni nikan bari'un na ku kusa min ma tushrikuna daga dukkan wani abin da kuke tara shi da Allah wajen bauta na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
to sun ce sun tambaye sun tambaye yahudu da nasara yahudu da nasara sun ce su ban san manzo ba sallallahu alaihi ba su gaishe ba Allah subhanahu wataala ya ce manzo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyale su allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi daga yahudu da nasara ya arifunahu wallahi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani sarai kama ya arifuna abnahum yadda suka san ƴaƴansu yadda mutum yake gane wannan ɗana ne wannan ɗana ne haka suka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yadda sifofinsa suke baje-baje a cikin littafin yadda aka yi dalla-dalla game da sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifan jikinsa sifan iyalansa shekarunsa yanayinsa irin maganganunsa irin abin da yake ci abin da baya ci abin da yake so abin da baya so har magana yana karban sadaka baya karban sadaka komai sai da aka musu dalla dalla a littattafan su da sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun san manzon sallallahu alaihi wasallama fiye ma da yanda suka san ƴaƴayen shine Allah ce kama ya'rifuna abna'ahum kaman yanda suka san ƴaƴansu haka yahudu da nasara suka san manzon Allah sai dai kawai arafu sun sani wa anadu sun yi jayayya ya arifu nan nabi sallallahu alaihi wasallam sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hilyatihi da irin kwalliyan jikin kwalliyansa wa na'atihi da sifansa alama huwa mazkurun bisa yadda aka ambata musu fi taurata cikin at-taura wal injili da injila kama ya arifu ya arifu al-wahid minhum waladahu kaman yanda ɗayansu ya san ɗansa la ya shakku fi zalika asalan baya ma shakka in an nuna masa wannan dan waye zai ce dan ne ko to kai dai kawai alladina kafiru anfusahum wanda suka yi asara wa kansu fahum la yu'minuna su ba za su taɓa yin imani ba saboda sun riga sun halakar da kansu da kin gaskiya na'am ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ويأتي ظالم ممن افترى على الله كذبا fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah kuna neman a kawo shaida ku da abin da ma kuke yin ƙarya ne kun tabbatar ƙarya ne kuka kirkira kuka dangana wa Allah kuka ce wannan lata ce wannan uzza ce wannan manata ne wannan hubal ne ko kuma su ahalin kitabi da suka kirkiri da suka danganta wa Allah ko suka kirkiri shariki suka danganta wa Allah akwai wanda ya fi su zalunci ai ba wanda ya fi wa'annan zalunci innahu aukar zama bi ayati ko kuma ya ga ayoyin Allah ya ga gaskiyan ayoyin Allah ya ga mu'ujizozi daga wajen annabawan Allah amma ya karyata ya yin imani wai ta zalunci akan wanda ya ga hujja ga ta fili ta bayyana gare shi amma ya ki karbanta innahu kai da yanda lamarin yake la yuflihu zalimuna wayanda suka zalunci kansu da kafirci ba za su taba rabbanta ba
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم ka tuna lokacin da za mu tattara su dukansu a filin kiyama jami'an baki ɗayansu sun mana ƙolin lazi na ashiraku sannan mu ce wa kafiran da suke bautan gumaka a ranar kiyama sai mu ce aina shuraka ukum ina wa'inda kuke tsarawa da Allah kuke bauta musu alladina kuntum tazumuna wanda kuke riyawa cewa wai ai abokan tarayyan Allah ne ku babu ku Allah ya muku girma eh su ne za su je gurin Allah su suka isa su je gurin Allah ku kan ba ku isa ku je gurin Allah ba su za su je su karbo muku komai su ne wasiɗa tsakaninku da Allah su ne masu ceto su ne masu hisabi su ne masu siyarwa su ne masu amfanarwa shi Allah su dai ya su dai su je su karɓo a wurinsa su kuma ya su zo su zartar da abin da ya ba su to yanzu ai gashi sun zo idan mutum ta yana da mataimaka tsakani da Allah aka zo babban taro ai za a gan su ko ba haka ba ko ina ne aka ce ai akwai mataimaka wani yana da ministoci yana da kwamishinoni yana da mataimakin shugaban kasa ko ba haka ba in aka zo babban taron kasa baki daya in za a gansu sun halarta gurin ko ba haka ba to ga babban taro wanda babu kamansa taron tashin alkiyama to yanzu musu ya kare jaye ya kare ina suke ku nuna mana su Allah subhanahu wataala zai ce a tambaye su ina suke wanda kuke riyawa cewa mataimakan wato abokan tarayyan Allah ne ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين summa lam takun fitnatuhum sannan sai ya zama babu wani amsa da suka iya bayarwa kuma a filin kiyama illa an kalu sai suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin da suka duba suka ga babu kowa daga cikin wanda ba su ga uzza ba ba su ga manata ba ba su ga lata ba ba su ga kowa ba har shi ubangidansu ma dujal ba su gan shi ba ya ɓuya yana cikin rububi don ba zai iya koya ba dai yana cikin rububi ba kowa ba ne shi a gurin domin ma ba inda kowa ne a a ga hanjansa a ce ga shi can ya yi tunga da shi da jama'ansa to ba kowa ba ne yana cikin rububi suka waiga suka waiga gabas yamma kudu arewa ba su ga komai ba sai suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu ba mu taɓa bautan wani ba ya kai ba mu da wani abokin tarayya ba mu da wani wani abo baka da wani mu muka ce kana da abokin tarayya ba ka da kowa kai ka ɗanka ne mu ba mu taɓa ma cewa kana da abokin tarayya ba wai sun ɗauka irin duniya ne eh mutum mutum rashin kunya to lahira ba kamar duniya ba ne na'am shi yasa da aka zo wajen jawabi sai a ce sai aka ce summa lam lam takun fitnatuhum ba a ce summa lam yakun jawabuhum ba saboda jawabin ma a cikin sa akwai fitina eh abun mamaki abin takaici shine fitina din wai mutum ya zo kuma lahira ya ce a yayi bautan gunkinsa ya gaji ya zo lahira kuma ya ce wallahi shi bai taɓa yin shirka ba bai taɓa bautan wani Allah ba to ai babban fitina ne babban abin takaici ne na'am انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر duba ka ga dai irin wannan amsa da suka bayar wannan amsa tana nuna ma kaifa kazabu ala anfusihim yanda suka yi wa kansu ƙarya sun yaudari kansu sun yi wa kansu ƙarya sun rudi kansu yau kai da kace kana da ubangiji abin bauta ga girmansa ga matsayinsa ga kominsa yau kai ka karyata kanka da kanka ka zo ka ce babu baka ma taɓa bautarsa ba to haka me cewa da kai babun nan kuma baka taɓa bautarsa ba ka karyata kanka da kanka kenan tun abin da kake yi ka nuna ka tabbatar ba na gaskiya bane ka tabbatar abin da kake yi shirme ne abin da kake yi kame kame ne ka duba yadda suka karyata kansu suka yi karya wa kansu wa dalla anhum ba wani dalili yasa suka yi wannan ba sai dai dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suke kagowa ne ba dalili suka duba suka ga babu shi ya bace musu sai suka ga to babu hanyar da ya kamata su biyo kawai illa su nuna ma ba su bauta masa ba na'am
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
na'am wa minhum man yastami'u ilayka daga cikin kafirin akwai wanda yakan zo ya kasa kunne ya saurare ka eh irin su utubatu sharri su su su su su abu jahali da sauransu suna zuwa su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ji karatunsa sai su koma su yin imani sai Allah subhanahu wataala ce cikin mushrikan makka akwai waɗanda sukan zo su saurare ka su ji irin abin da kake faɗa waje Allah ala qulubihimu akinnatan amma mun riga mun sa marufai akan kunnuwansu akwai abubuwa na wanda ya toshe kunnen baya baya jin gaskiya ba wai kunnen baya jin muryan bane yana jin muryan yana jin komai amma ya wannan abin ya hana wato fahimta da basira ta shiga cikin kunnuwan nan sa su fahimci me ake faɗa an yafi ƙahu wanda hana su gane saƙon alƙur'ani wa fi azanihim waqaran akwai nauyin ji a cikin kunnansu wannan dukka wato kinaya ne eh tunda Allah subhanahu wataala can ya riga ya gaya mana abin da yake nufi da cewa ba sa ganewa din ya gaya mana abin da yake nufi da nauyin ji din shine lahum lahum lahum qulubun la yafqahuna biha ko lahum ayunun lahum azanun la yasma'una biha lahum ayunun la yusiruna biha duk Allah subhanahu wataala subhanahu wa ta'ala abubuwa suna da su kuma suna sauraro amma yasma'una walakin la yasma'una yubsiruna walakin la yubsiruna yash'uruna walakin la yafqahuna suna zuciyan tana jin abin da aka sakon amma ba ta fahimta fahimta ne kyau kunnen yana ji baya baya baya fahimta fahimta na gaskiya haka idanuwan suna gani ayatul kauniya amma ba sa kallon su kallo irin na fahimta na'am wa in yarau kullu ayatin irin waɗannan ko da za su ga kowace irin mu'jiza kowace irin mu'jiza da za ka musu ya rasulullah wanda za ta nuna gaskiyar abin da ka zo musu da shi la yuminu biha ba za su taɓa yin imani da ita ba saboda ana gama faɗa iyakaci su ce wannan ai sihiri ne shikenan hatta idza ja'uka har yayin lokacin da suka zo maka ijadilu na kace su rinka jayayya da kai yaqulu allazina kafaru wa inda suke wasu kafirta sai su ce maka in haza wannan abu da ka zo da shi duka ba wani abu ne illa asatirul awwalina sai ta tsuniyoyin mutanen farko ne ai wayannan dama labarai mun dade muna jin su ana zuwa ana ta labari wajajen hira ai ta tsuniyoyin mutanen farko haka za su ce maka na'am وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم سور أبو ماماتي ينهون عنه suna hana a taɓa shi daga waje a cikin gida suna cutansa amma an zo daga waje aka ce za a cutar da shi sai su ce ba su yadda ba su tsare shi ai ai ai jinin mu ne ai kabilan mu ne ai kaza kaza yanhauna anhu suna hana a taba shi amma kuma wayan auna anhu suna kuma nisantar sa su ba su yadda da shi ba sun ƙi yin imani da shi amma kuma lokacin da aka zo ana neman a tafi da shi madina sai gashi sun yi gayya suka zo mu fa ba za ku tafi da shi ba yanzu yana cikin kariyarsa nan yana cikin dangi yana cikin zumuntansa a zo ku ɗauke shi ku kai shi garinku wanda ba mu san yadda za ku yi da shi ba sai kun sa hannu mun yi sharuɗa da ku akan yaya da yaya da yaya za ku kula da shi to shine yanhauna anhu wayan auna an malamai sun kawo fassarori da yawa akan wannan wasu ka ce abu jahali ne yake cewa an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake su ce a'a bokanci ne ce a'a ba bokanci ba ne waka ne ta kai na san nau'o'in waka iri iri ko da zai ce ba haka ba ne sai a ce to a ka bi shi kenan kawai ai ka bi shi ce kai tsaya dai ina jin ina jin abun nan ne sihiri ne wannan to kaga su ma shi ma yana hana a ƙaryata shi kuma kuma ya ƙi yadda da shi to wasu kuma suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan Abi Talib ya rilike manzo Allah ce ba za a taba shi ba duk abin da zai same bai yadda ya taba yadda wani abu ya same shi ba amma shi ma ya fito mana yayi irin na Hamza ƙwaro da ƙwaro ya fito ya ce shi ma yana tare da shi ya kasa yin haka to duk da yana daga cikin tasirin da malamai suka kakkawo har da ibnu abbasin a cikin wanda suka ce abi talib ake nufi wasu kuma suka ce abi jahal ne ake nufi wasu suka ce kafiran maka ake nufi to ko ma waye dai waɗanda suka suka suka hana a taɓa shi a kabilance amma kuma suka kuma yin imani da shi addinance to da su ake yi na'am wa in yara kullu ayatin nam in yuhlikuna ai ba kowa suke halakarwa ba illa anfusahum sai kawunan su ka ƙi yadda da abu kuma kai ka san gaskiya ne amma ka ƙi karɓansa wa ma yake rona amma ban san halakan za ta dawo kansu ba
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين نعم ولو ترى da za ka gani ya abokin magana manzo sallallahu alaihi wasallam da za ka ga izu kifu lokacin da aka tsayar da wayannan kafirai alan nare a bakin wuta an zo an sun zo sun yi turku turku a gaban jahannama Allah ya tsare mu da ka ga wato la ra'aita amran fazi'an wato jawabin shine da ka ga wani abu wani al'amari mai firgitarwa a ce ga mutane an yi sahu sahu da su a gaban wuta za a tunkuɗa su ciki faƙalu sai ka ji sun ce ya laitana ina ma a ce mu nuraddu a maishe mu duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina in an mana haka da ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba to me wannan yake tabbatarwa wannan yana tabbatarwa cewa su mushrikai ne da suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina su mushrikai ne me yasa suka ce da za a mai da su duniya ba za su yi halin da suka yi a baya na karyata ayoyin ubangiji ai kaga sun kafa wa kansu hujja cewa a ce daɗin sun karyata ɗin wana kuna minal muminina da sai mu dawo mu ma mu zama muminai kamar yadda wasu wani da wani suka zama muminai nan بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بل wannan zance ba wai suna da niyyar in an mai da su duniya su yi imani ba ne a'a in an mai da su duniya sau ɗari da za a kashe su a mai da su duniya a ce su yi imani in sun zo duniya su ce ai wannan mafarki ne an yaudare mu ne ba mutuwa muka yi ba sai su koma kan kafircin su da za a musu haka sau ɗari haka za su shine Allah ya ce bal bari wannan zance komawa duniyar da suke faɗa ko da za a mai da su ba imanin za su yi ba eh badalahum ma kanu yakufuna kai dai abinda suka kasance suna koyewa ne na kafirci badalahum sai ya bayyana gare su abinda suke koyewa min qablu gabanin zuwan su kiyama na munanan halayensu yau sun zo sun ga ranar da za a yi musu sakamako a kan wa'annan munanan halayen shine suke neman a mai da su lahira su gyara hali ko ba zai gyaru ba walau ruddu da za a mai da su duniya la'adu da sai sun koma limanuhu anhu akan wannan abin da aka hana su yi din da kan kafircin za su koma wa'annahum su tabbas ya rasulullah lakazibuna wallahi makaryata ne da suke cewa a mai da su duniya su gyara hali in an mai da su duniya ba imani za su yi ba nan
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين wa qalu har yanzu suka ce in hiya ai ita rayuwan rayuwan nan ta ta, ta, ta, ta, ta da muke cikinta wato wannan rayuwa da muke cikinta ai ba wata ababa ce illa hayatun na duniya irin dai rayuwar mu na duniya ne haka ake tuntun tuntun eh na mutu wani haya kenan eh mu mutu a raya mu mu sake mutuwa a raya mu ka san akwai masu aƙidan cewa idan ka mutu to idan idan kai wai mai mutumin kirki ne to shi kenan sai sai sai ya zamanto misali sai sai wani sarki ya ci ya cinye ka a cikin ranka sai ya ce tsiro a cikin masara ko alkama ko menene to sai wani sarki haka sai ya cinye ka ko kuma mai kuɗi haka babban mai kuɗi sai ya cinye ka to in ya cinye ka kuma sai ka zama sai ka fito ta cikinsa sai ka shiga cikin daula kai ta jin daɗi kai ta komai kai ta jin daɗi wai saboda kai mutumin kirki ne to sai ka samu hisabi kenan idan ko misali mutum mutumin banza ne yayi ta yayi rayuwa mara kyau yayi rayuwar shegantaka yayi rayuwar banza a duniya da shakiyanci to shikenan in ya zo sai daki ya cinye shi ko wani abu ko wani doki ko wani abu sai ya cinye shi sai a haife shi jaki sai ya ta cin duka ya ta bauta ya ta wahala to wannan shine a sa'irin al'awali ne to to akwai masu irin wannan aqidar to akwai wanda kuma yake da hariyuna ne ba ba abin da mun ka tsufa ka tsufa ne kawai ka mutu kuma a sake aihuwan wani haka dai kawai in ka tafi ka tafi ta kare akwai masu wannan su kawai an kare rayuwar duniya haka ne in an haife ka aka gama rayuwar ka tafi kenan babu kuma sai dai wani sabo akwai masu wannan tunanin kowane aƙidodi ne dai irin na, na kafirai na jahiliya to shine su ma nan waɗannan kafirai suka ce ai dama babu wani ba wani tashin kyama eh rayuwar mu irin ta duniya kenan eh a haife mu mu mutu gobe a haife mu ma mu haifi 'ya'ya su mutu ai ta karewa haka kuma suke ganin za a ci gaba har ila adal abada har abada suka ce wa mana na bi mabutina mu ba za a tashe mu ba wanda zai tashe mu a'udhu billah nan ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون walau tara da za ka gani ya abokin magana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz wuqifu lokacin da za a tsayar da wayannan kafirai ala rabbihim a gaban ubangijin su wato a wajen hisabi sai a ce mala'iku su tambaye su alaysa hadha bil haqqi yanzu wannan abu da kuke gani shi ma ƙarya ne ba gaskiya bane an yi tashin kiyama an tashi sala'i an tara su ga baki daya a wuri daya sai a tambaye su a ce to yanzu yanzu wannan abu da kuke gani ba gaskiya ba ne ba tashin kiyaman ba ce wannan alubala sai ta ce gaskiya ne ya ubangiji wannan lalle tashin kiyama ne wa rabbina mun rantse da ubangijinmu wallahi gaskiya ne tashin kiyama ne aka yi ala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to kun karyata gashi kuma ta tabbata ku zuqul azaba to ku dandane azaba bima kuntum takfuruna sakamakon kafircin da kuke yi nan قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون نعم نعم أركسر الذين كذبوا بلقاء الله lalle waɗanda suka ƙaryata gamuwa da Allah waɗannan mutane sun yi asara a gaya maka cewa akwai hisabi akwai lahira ka zama kana ganin kaman ƙarya ake gaya maka baka yadda ba to me yin wannan yayi asara Allah ya tsare mu hatta idza ja'atuhum sa'atu irin waɗannan mutane sai sa'an kiyama ta zo musu bagatatan a auke ba su shirya mata ba kawai su ga sun mutu domin man mata bakar kamar kiyamatu sai su ga an yi an yi tashin alkiyama kuma bayan an tashi kowa da kowa qalu sai ka ji suna cewa ya khasratana ya asaran mu alama farnatna fiha ya nadaman mu bisa sakacin da muka yi game da wannan rana wannan rana ce wanda da ya kamata lokacin muna duniya mun mata shiri mun yi aiki na gari mun gaskata Allah mun gyara halayenmu amma ina ba mu yi ba mun yi sakaci a kan wannan rana wahum ya hamiluna auzarahum a lokacin suna ɗauke da nauyayyakinsu wato suna ɗauke da zunubansu ala zuhurihim akan bayyacinsu kowa ya ɗauko nauyinsa kowa ya ɗauko nauyin zunubinsa ya zo filin kiyama kuma gashi ba halin juyawa an ruwaito cewa kafiri in ya zo filin kiyama sai Allah ya dunkula aikinsa sai ya yi shi a sifan wani irin dabba da ya fi kowane dabba muni to da in ya zo masa ya gan shi yana ganinsa sai ya yi kansa da gudu kamar yadda bijimi bijimin saniya zai fafuri ya yi kan mutum haka mummunan aikin mutum zai yi kansa da gudu yana gudu mutum yana gudu mummunan aikin sana binsa sai ya ɗale kansa ya makalkale shi ya riƙe shi ya riƙe shi tamtam to sai ya rinka yawo da mummunan aikin a filin kiyama to shine aka ce suna ɗauke da zunubansu a bayyacin haka ibnu juzai yace abinda ake nufi kenan haka imamul baibawi yace tamsilin listi ƙaƙin asar al'asami buga misali ne aka musu akan cewa sun cancanci a ga gurbin mummunan aikinsu a fuskansu a filin kiyama ala ma'ana na'am sa'a ma ya zuruna abinda makiya Allah masu izgili da ayoyin Allah za su ɗauka na manya-manyan zunubai a lahira wannan abu ya yi nuni da gaske.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا أي إكلا يوان دنيا باواني أبني إلا لإبن سيدي ورجي واسا warji irin na yara mutum yana dan yaro yana wasanni rayuwar kenan wala haun idan kuma mutum ya girma ya zama saurayi sai ga ba abin da yake sai sai wasanni kwallo ne menene kallace kallacen banza shine abin da yake sha'awa to a ina ake lalata rayuwa ai duk anan ake lalata rayuwa a yarantaka wasannin banza baka samu tarbiyyar iyaye na gari sun kai ka makaranta ka samu ilimi ba ka tashi katon jahili haka za ka tashi kana ta wasanni baka da alƙibla kana ɗan yaro idan kuma ka kai saurayi iyayenka ba su maka tarbiyya ba sai yawo wajen kwallo sai kallace kallace sai shegantaku iri iri a haka za ka ƙara rayuwar har ka zama kuma ka fara zama kwarido to daga nan kuma rayuwa ta fara maka kunci nauyin iyali kawai ya ishe ka da masibobi haka har a tsufa a mutu in dai ba hanyar Allah aka bi ba to iya rayuwar duniya kenan daga wasa sai wargi la'ibun wa lahawun amma wala darul akhiratu wallahi mutum ya yi shiri ya zama mutumin nagari ya nemi makoma mai kyau ya yi aiki mai kyau shine wato ya samu gidan lahira khairun shi yafi masu yafi alheri lillazina yattaquna ga waɗanda suke tsoron Allah idan mutum mai tsoron Allah ne ba zai shiga irin wannan layin ba sai ya shiga layin mutanen kirki ya yi wa kansa fada ya zama mutum nagari ya lizimci ibada ya lizimci neman ilimi ya zama mai tarbiyya mai tsabtataccen hali to shi kenan kuma ya zama mai iya koma lahira ya je ya gamu da ubangiji sai ya shiga aljanna to wannan kuwa samun wannan khairun shi ya fi alheri lillazina yattaquna amma fa ba kowa zai yadda da wannan ba sai wanda Allah ya sa masa tsoron Allah wanda yake tsoron Allah kan sai kaga ya wa'azu amma wanda Allah ya rubuta masa tsiyar duniya da ta lahira da za a faɗa sau dubu ba zai shiga kunnensa ba na'am afala ta'qiluna ku ba kwa da hankali ne ana muku bayani ana ganar da ku hanyar Allah amma sai da fanɗarewa kuke yi na'am قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙarna alamu haƙiƙa mun san ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam mun san innahu la yahzinuka allazi yaquluna irin kalmomin banza da suke gaya maka ya Rasulallah mun san yana ɓata maka rai kai musu wa'azi su ce maka boka kai musu wa'azi su ce maka makaryaci kai musu wa'azi su ce maka mawaki kai musu wa'azi su ce kai mai dabo ne mun san duk wanda yana lala yana bata maka rai su ce maka sahirun su ce maka sha'irun su ce maka kahinun ko ma su ce maka ma mahaukaci duk ya rasulullah kar ranka ya ɓaci kar hankalinka ya tashi mun san abin da suke faɗa yana bata maka rai wa innahum amma su ai la yukazzibunaka ba ka ƙaryata ka ba wanda za a tambaye shi a ce masa shin kan wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taɓa jin ƙarya a bakinsa ya ce eh ba ta ƙaryata ka walakin zalimina sai dai su wanda suka zalunci kansu da kafircin nan bi ayatin lahi yajhaduna ayoyin Allah ne ba su so kai ba matsalar su da kai bane matsalar su da Allah ne wato ana ana ƙara girmama abu ai ba gaban da suke ba da manzon Allah suke yi ba Allah ne suke gaba da shi shine ba su yadda ya ce su yi su yi ba ba su yadda ya ce su bari su bari ba dan haka waye abokin faɗan su manzon Allah a'a manzon Allah sun san shi mai gaskiya ne sun san shi mai amana ne abokin faɗan su shine Allah Allah ne ba su yadda da ya gaya musu magana ba ba su yadda da ai musu wa'azi su saurara ba saboda haka su ka bar su kawai ya rasulullah da su da Allah din Allah shine zai maganin su na'am wannan ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذب رسل من قبلك يا رسول الله باكيني فاروا با أي باكيني أكفارك أليتاوا با wadda kad kuzziba rusulun haƙiƙa an ƙaryata manzanni min qablika kafin kai kuzzibat rusulun wato mutanen annabi Ibrahim sun ƙaryata annabi Ibrahim mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabi Nuhu mutanen annabi Salihu sun ƙaryata annabi Salihu mutanen annabi Musa sun ƙaryata annabi Musa mutanen annabi Isa sun ƙaryata kai babu annabin da bai yazo ya isar da sako bai samu shakiyan da suka ƙaryata shi ba babu kowane annabi ya zo zai samu mutanen kirki wanda za su yi imani da shi zai samu ashirarai wanda za su karyata shi su rinka masa izgili bai samu irin wannan amma fa sabaru duk annabawa sai suka yi ta haƙuri ba su fusata ba ba su fita daga cikin hayyacinsu ma duk abin da ake gaya musu na izgili sai suka yi haƙuri alama kuzubu bisa karyata su da aka yi suka jira hukuncin Allah akan mai karyata su din wa uzu an cuci annabawa da yawa an wasu an jefe su wasu an zage su wasu an musu munanan izgiloli suka yi haƙuri su ma da cutan da aka musu suka yi haƙuri da izgilin da aka musu suka yi haƙuri da shaƙiyancin da aka musu ba su yi komai ba suka bar Allah ya yi hukunci haka suka haƙura hatta a tahun nasuruna har sai da taimakonmu ya zo musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala. azaba ta zo ta kewaye da waɗanda suka ƙaryata su ta kewaye da masu izgilin nan ta kewaye da masu shakiyancin nan to la mubaddila li kalimatillah ba mai canja abin da Allah ya tsara idan Allah ya tsara mutum mutumin banza ne mai tsiyan lahira ba zai taɓa yin imani ba duk yanda kai ya shirya ba zai ji wa'azi ba in ya ji ma sai ya yi izgili to haka za ka yi ta haƙuri ya rasulullah da masu izgilin nan amma wala qad ja'aka min naba'il mursalin ai kuma labarin annabawa manzanni da yawa sun zazzo maka mun karanta maka a baya tun daga suratul baqara har zuwa ali imrana har zuwa nisa'i har ma'ida duk mun karanta kaji yanda annabawa suka yi da manzanni da annabawa suka yi da al'umman su da yanda suka yi fama da su har kuma Allah zai halakar da waɗanda suka karyata su na'am
إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إرابهم idan kau da kansu ga barin imani da kai ya girma ya maka girma ya ɓata maka rai abun ya dame ka a ce wai ka zo ka musu wa'azi amma sun ƙi karɓa idan wannan ya tayar ma da hankali fa in sadata an tarsajiya na faƙan fil ardi to idan kana da wani kwararo a ƙarƙashin ƙasa da za ka samu kake da ikon ka bullo ka biyo ta cikinsa ausun laman ko kana da wani tsani fi sama'i wanda za ka hau ka je sama fatatiyahum bi ayatan bi ayatin ka zo musu da mu'jiza to kai Allah subhanahu wata'ala wato yana yanke manzo sallallahu alaihi wasallam hujja cewa yanda yayin nan fa sai ya haƙura haka ina ce dabara da tsini da tanadi duk ba nashi bane ko to shine kaman a gaya mana ne su masu cewa sai ka kawo mana mu'jiza sai ka yi mana kaza sai ka yi mana kaza shi ko manzon Allah hankalinsa yana tashi yana ganin ubangiji da za a dan a dan kawo mana ko dan kwaya ɗaya haka su gani watakila su gamsu Allah subhanahu wataala ce ba za su yi imani ba ko sun gani tsafi za su ce sihiri za su ce don haka ka watsar da su to ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba amma magana tana da zafi kamar ana ce manzon Allah to ba za a yin ba in za ka bi ta kwararo ka je ka jawo mu'jiza ko ka hau sama ka kaɗo mu'jiza ta sauko to ka je ka yi to wannan ba ana da zafi an kawo ta amma abin da ake nufi yanke ma waɗanda su suka damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da neman a kawo mu'jizan nan yanke musu ma tsammani shi yasa aka faɗi haka cewa a ji shi kansa manzon sallallahu alaihi an ce masa to ba za a yi ba in za ka biyo wani kwararo ka zo ka jawo mu'jiza ka musu ko ka hau sama ka sauka ka kaɗo musu mu'jiza hau ka kaɗo musu to kaga daga jin wanda yake ta cewa sai an yi sai an yi yana jin an gaya ma wanda yake cewa sai ya yi din wannan magana to shi ma ya yanke kauna kenan to shi yasa aka faɗi wannan fatatiyahum ka zo musu bi ayatin da mu'jiza to yi sai Allah ya ce walau sha Allahu ka rabu da su shin kan ai inda Allah ya so la jama'ahum alal huda duk sai ya tattara masa su akan shirya to to ba haka ya so ba wala takunanna kar ka kasance min aljahilina daga wanda ba su fahimci haka ba yana iya wato ka fahimci mana hikimar Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya shirya akwai waɗanda za su rabbanta su shiga aljanna akwai wanda za su tsiyata su shiga wuta duk yanda kai wa'azi dan wuta ba zai imani ba dada botsarewa zai yi dada lalacewa zai yi dada fantarewa zai yi sai ya shiga wutan nan to amma kai dai ba za ka daina wa'azin ba saboda akwai waɗanda su kuma za su amfana to wanda wanda suka ki amfanan nan ba za su hana kai ka ci gaba da isar da sakon ka ma waɗanda za su amfana ba amma ana ja manzo sallallahu alaihi wasallam cewa shiriya ta Allah ce in dai mutum Allah rubuta shi dan wuta ne matsiyacin lahira ne to za in ka shekara ɗari kana masa wa'azi sai ya shiga wutar nan haka zai rayu a matsayaci har ya mutu a matsayaci har Allah ya kai shi wuta ya je ya gamu da hisabin sa a lahira saboda haka ya rasulullah dan mai karyata ka ko mai maka izgili kar ya tayar ma da hankali kar ma ka damu da shi na'am إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون inna ma yastajibu allazina yasma'una iyaka wanda zai amsa ma wa'azi ya karbi wa'azi yayi imani to shine wanda Allah ya sa masa kunne na hankali da basira shine su kadai ne za su ji su amsa maka ya rasulullah inna ma yastajibu lil iman allazina yasma'una sama'a qabulin wa isra'il wa'anda za su ji wa'azinka su karba su ne wa'anda za su saurara da kunnen da Allah ya sa masa albarka wanda in ya ji zai karba in kuma ana wa'azi zai yi shiru ya saurara wannan kun wa'annan su ne kawai za su iya imani da kai ya rasulullah wal mauta amma matattu kan sai Allah ya kira kafirai da jahilai da fasikai matattu saboda su kamar kamar ka zo gaban gawa kana ta cewa ku bari ku shirya gawa zai su dai ya san kana wani abu to Allah ya sifanta waɗanda suke fasikai da jahilai da kafiran da ba su da imani ba su da tarbiyya to kamar matattu ne su sai Allah ya ce wal mauta su kan matattu ya ba'asuhumullahu su kawai za su ga an yi tashin kiyama ne wato shi wanda Allah ya sa masa albarka zai yi imani ya karbi shiriya in an yi wa'azi ya natsu ya ƙara yin shiru ya saurari ayoyin Allah ya kuma yi imani da su amma wanda Allah ya riga rubuta masa tsiyan duniya da na lahira to shi in kana masa ma daɗa daɗa fanɗarewa zai yi daɗa injili zai yi ba zai farka ba me zai farkar da shi ganin sa ranar kiyama mutuwa ne kawai za ta farkar da shi idan yanzu wala ya fara dukansa yaga an tashe shi a kabarinsa to lokacin ne zai farka ya san cewa ashe yayi wani abu sunansa rayuwa a duniya duk wannan rayuwarsa ya bata ta a banza cikin shakiyanci da lalacewa ba zai farga yayi kuskure ba sai ya ji kansa a kabari sai kansa ya ji kasan kabari a bakinsa ko kuma sai ya ji kawai kansa ya ganshi far daya a filin kiyama kawai to abin da zai farkar da shi kenan shine Allah subhanahu wataala ya ce wal mauta matattukan yab'atuhumullahu kawai za su gama rayuwarsu a cikin rudu ne sai lokacin da Allah ya tashe su a ranar kiyama sai su ga kawai sun zo filin sun zo ranar hisabi summa ilaihi yurja'una daga nan kuma gurin Allah za a kora su ya musu hisabi a kai su wuta Allah ya tsare mu صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين